أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المطلوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bayan haka yan uwa masu sauran mu na kusa da na nesa ina muku sallama irin ta addinin musulunci ta ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah mun saki dawowa ci gaba da wannan karatu na fasarar littafin iziya wanda a yau shine halkan mu ta 50 daidai kuma muna nan cikin babi wanda yake magana kan aure wanda a yau za mu tashi cikin farkon fasalin da yake magana game da kome ma'ana shine idan mutum ya saki matar shi ya ce kuma ya mai da ita shine wanda malaki cewa faslun qala fir risalati walahu ayil mutallaqi zawjatar zawjatahu raj'atu a wannan fasalin farkon shi nan za mu tashi yanzu insha Allah amma da yake cewa faslun rabewa qala fir risalati malam ya faɗa a cikin littafin risala walahu ya ce ya samu wane ne shine sai ce ailil mudallaki wato shine wanda ya saki ya samu a shine ailil mudallaki zauje ta wanda saki mata ta ya samu arraja'atu mai yadda ita fillati ta haidu a cikin wanda take na haida malam tadkhul malam tadkhula fil haidati thalithati matukar bata shiga a cikin haila ta uku ba a fil hordita a cikin wanda take iya awai thaniyati ko kuma ta biyu fil amata a cikin kuyanga to wannan shine abin da nan malai ya kawo yanzu farko kamin kuma ya dora mana ci gaba wato yake maganar cewa ya zo a cikin littafin risala mutum ya samu yana iya mai da matar shi wato idan ba wata ainihin ba ta shiga cikin jini na uku ba tun daga an sani da kamar yadda al'ada take abin da ake ce ma idda shine mace ta yi jini uku idan ta yi jini uku to shine ma'anar wato na ta yi jini din wato shine ma'anar idda din ta cika idda kenan to wanda dama shine idda in wanda kuma ba ta yin jini ce kamar kila saboda ta bar wato ta tsufa misali ta yi shekaru wanda yanzu ta bayyana haila ta bayyana al'ada kenan ko kuma wadda a yarinya ce karama wadda bata isa yin al'ada ba to shine ake magana cewa to ita irin wannan to wata uku za ta yi shine al'ada ta yin kuma ta ka jini ne sai ta jini uku to nan yana mana magana ga wata take ita kuma tana yin jini din ne wato shine yake cewa a wato shine yake cewa fasalun rabiya qala fi risalati ibn abi zaid ya faɗa cikin littafin shine risala walahu yace ya samu shi shine ayyul mudallaqi zawjata ga wanda ya saki mata ta kamar ka ce walahu raja'atu ya samu yana iya mai da ita ai shi ne lil mudallaki zawjatu wanda ya rabu da wanda ya saki matar shi fillati tahidu a cikin wanda take yana haida yana iya mai da ita ce ya mai shi ta in mata saki daya ko saki biyu kenan malam ta dakhula fil haidati thalithati matukar ba ta shiga cikin haida ta uku ba fil hurrati a cikin wanda take ya ma'ana wadda ba baiwa ba kenan saboda haka idan mutum ya saki matar shi kuma an sani dai kamar yadda muka sani wato in saki daya ne ko saki biyu kenan amma idan ya zama saki uku ne to ka ganin wajen ba maganar mutum ya ci ya mai da matashi saboda haka dole sai dai in ta aure wani miji kuma mijin nata kamar yadda karatunmu na wacce halkar ta gabata mun kai bayani irin sharuɗan da sai in sun cika ya zama mai hankali ne baligi ne ba bawa bane kuma in ma bawa ne to ya zama da izinin ubangidan shi ne kuma sai ya sadu da ita kuma da sauransu dai don mun karanta su a wacce halka ta mu to shine amma in saki ɗaya ne ko saki biyu to mutum yana iya cewa ya mai da matar shi kuma in ya ce ya mai da ita din kuma shikenan ta mai to din yawa to shi din ne to shine malam ta dakhul fil hailati salisati fil hurta cikin wanda take ya aw thaniya to ko kuma bata shiga cikin haila ta biyu ba fil amata a cikin koyanga ma idan koyanga ce to ita ko a a wato shine ita jini biyu ne an fahimta saboda haka ita ba sai ta yi jini uku ba kamar yadda wadda take ɗaya take yin jini uku idan za ta yi al'ada ba to wannan shi ne abinda na mana yake yake son ya gwada mana sannan sai ce kala sharihuha mai sharhin ita risala din ya faɗa ya ce arraja'atu ita mayarwa yamliku hazzauju miji shine yake mallakarta fi kulli talaqin a cikin kowane saki wanda na ƙasa adadu wanda adadi ne ya ragu an thalasi daga saki uku malam yakun ma'ahu fi da'un matukar fansa bata zamo tare da shi ba aw malam yakun ala wajhil mubara'ati ko kuma bai zamo bisa ga huskar kubuta kuatan kubucece ne ba wal fidyata da fansa ba a to abinda na malam malam yake magana shine wato kamar yadda ya faɗa ce kala sharihuha mai sharhin ita littafin na risala kamar yadda aka san da littafin na risala dai kun shine littafin a ibnu abi zaid al-qayrawani a wannan littafin nan shahararre a cikin mazhabar malikiya na fiqhu to shine yake nufi din to shine yake cewa mai sharhin littafin na risala ya faɗa ya ce ita arraja'atu ita mayawra din nan ma'ana mutun ya saki mace kuma ya ce ya mai da ita to ya mulku hazzauju miji shi yake mallaka wannan mayarwar fi kulli dalaqin a cikin dukkan wani saki wanda yake na ƙasa adadu adadi na ya ragu an talasi daga saki uku saboda haka idan ya zama sakin da mutum yawa mata shi bai kai uku ba ɗaya ne ko biyu ne to miji shi ya mallaki mayarwa in ya ci ya mayar da mace to shikenan ta maidu an fahimta ba ita za ta mai da kanta ba ko da bai mai shi ta din ba saboda haka sai in shi ne ni ya kuma ya mai da ita sannan abin ya yiwu to shine sai malai yake cewa a malam ya kun ma'ahu fi da'un amma matukar fansa ba ta zamo tare da shi ba ma'ana kamar ya zama kila ta bashi kuɗi ta ce to gashi shi ne matsayin ta fanshi kanta daga gare shi na ya sake ta kuma ya yadda to in haka haka na tabbashi kuma ya karba kuma ya yadda da haka nan shikenan yawa sai malai ce awalam ya kun ala wajhil mubara'ati ko kuma bai zamo bisa ga huskar kubuce kubuta ba ma'ana shine gashi kila kamar ya zan ko irin sadakin ta ta ce to shi ne ita a madadin sadakin ta za ta ba shi ta yadda ya sake ta to shi ne a kaga ta kubutar da kanta kenan da gare shi ta hanyar haka din to shi ne malamai kuma tuka bai zama ba ala wajen hil mubara a ta huskar kubuta a walfidiyat da fansa ba sai malamai cewa inna ma kanat lahu raja'atu kadai dai mayarwa ta kasance gare shi shi miji amma fa malam tanqad iddatu matuka bata kare idda ba li'anna al-ismata domin igiyar aure bayanar zaujaini tana nan tsakanin ma'aurata wato shine da annal ismata domin igiyar aure bayanar zaujaini tsakanin ma'aurata la tanqadu ba ta yankewa bima duna thalathi da abinda bai kai saki uku ba fil hurdati a cikin iya in lam yakun ma'ahu fi da matukar dai ba fansa ya kasance tare da shi ba malam talqad iddatu matukar kuma bata kare idda ba wato abinda malaki nufi nan shine a ita wannan kome da an kace mutum yana iya damar da ci ya mai da matar shi ta koma bayan ya saki da saki ɗaya ko saki biyu shi ne ci amma matuƙar ba ta ƙare idda ba idan kan ta riga ta ƙare idda to ba wani bayani ko mun riga mai bayani can baya ko saboda haka mun riga mai bayani a watan ya ce idan watan mutum yana iya yin mai da matar tashi idan ba da shiga cikin haida ta uku ba to wannan shi ne tunda dama jini uku ne take to kaga idan ta shiga ta kare na biyu ta shiga na uku to shine nake cewa ba zai mai bai da da zai cewa mai shi ta to a sannan bayan haka kuma wato shine sai mana yace saboda ita igiyar auren tsakanin su tana nan ba ta yankewa in dai saki bai kai uku ba shi yasa kaga aka ce ko da wannan wanka da kamar jirwaye da muka yi magana a halkamar ta gabata mutum yana iya yi ga mace misali kamar ya ganta ya ce kai gaskiya yana son mata yana kwaɗayin mata irin ta ko yana ya hakan da sauransu irin da kalmomi wanda da ta jiya bai ce yana son ya aure ta bane amma dai wanka da kamar jirwa yake nan ji haushi to irin matar da an kama saki ɗaya ko saki biyu to ita bai halatta mata irin wannan ba sai wadda saki uku ne an kai mata ko ko mijinta rasuwa ne yayi to saboda ita wadda an kama saki ɗaya ko saki biyu to da ba kocin shi mijin nata yana da damar da kowane lokaci ya ce ya mai da ita in ya ce ya mai da ita kuma ta mai duki nan to wannan shi yasa sai aka bada wannan dama shi yasa ya ce li'annal li'annal ismata domin igiyar aure bayyana zaujani tsakanin ma'aurata latan kado ba ta yankewa bi ma duna thalathi da abin da bai kai saki uku ba fil hulata ce wadda take ya amma wa in bai wace kuma saki uku sai ce amma idza lam yakun ma'ahu fi dawa in ba fansa tare da shi saboda haka idan ya zama ta bashi wani abu ne don ta fanshi kanta misali kamar ta bashi kuɗi ko wani abu akan ya sake ta kuma ya da haka nan shi yake ce mahulli kenan go to irin wannan shi inda shine an kai to ba'ini ne saki ne wanda yake ba'ini ba za ta koma gare shi ba yanzu ya ci ya mai shi ta ba sai dai in sake dawa da cikin masu nema yanzu yana son ya aure ta idan tana so ne shike ne sake biyan kudin sadaki a sake sabon daura aure sai dai haka nan yawwa idan ya zama wani abu ne ta bashi tabbashi kanta daga gare shi sai malam ya ce amma fa ya sani wa ya ƙara nanatawa dai malam ta kalbi iddatu matuƙar bata ƙara idda bana yake da damar da zai ci wa mai shi ta amma idan ya zama ya mata saki saki daya ko biyu din sai da ta gama idda ta jinin ta uku kenan kawai sai ya ce ai shi ya mai shi ta to wannan labari ba shi ba magana mai bata kuma ba yawan sai da ya dawo cikin mabida in tana so ne shikenan sai ya sake biyan sadaki ya sake sabon daura aure in kuma ta ce ba da so shi kuma shikenan to wannan shine sannan sai malam ya ce wa raja'atu ita mayarwa takunu bin niyyati tana kasancewa ne tare da niyya ma alƙawli tare da zance aw bin niyyati ko kuma da niyya dun alƙawli ban da zance din wato abin da malaki magana shine a ita mai da mata din mutum ya ce zai mai da matar shi to dole sai yayi niyya an fahimta sannan amma don bai niyya don bai niyya ba don kawai da ya mai da ita amma ba tare da yayi niyya mai shi din ba to wannan mai ba ta yi ba sai da niyya to shine ma'anar abin da yake nufi a sai da niyya ne kuma tare da zance ma'ana bayan kayan niyya a zuciyarka ka mai da kuma sannan sai ka furta mata cewa to ka mai shi ta din ko kuma furta ma ita waliyanta na cewa ka mai da ita an fahimta wasu kuma aka ce kuma aubin ne ya tuzuna da kawai ko kuma mutum yana mai da mata shi da niyya ba tare da yayi zance ba ma'ana ko da bai faɗa ba idan ya zama ya kudurce shi kin ya mai da mata tashi to ta mai du tsakanin shi tunda shi Allah madaukakin sarki da ma ya sa abin da boye da cikin zukata ya sani saboda haka idan yayi niyya a shine zai gaya mana ko fa inna wa fi nafsihi idan ya niyya a cikin rai ne annahu raja'a cewa shi ya mai sheta fa qad sahhat raja'atuhu haqiqa mai mai da ita din ya inganta fi ma bainahu wa bainallahi ta'ala a cikin abin da tsakanin shi da Allah madaukakin sarki saboda haka idan ya ce ya mai da ita a cikin zuciyar shi to a wajen Allah madaukakin sarki ta mai jidin wannan shine a to wannan shine abin da malamai suke magana din sannan bayan haka kuma sai mala ya ce walawin faradar lafzu da lafazi zai kaɗaita dunan niyyati ba da niyya ba lama sahhat lahu raja'atu da mayarwa bata inganta ba bi zalika da wannan din fi ma bainahu wa bainal lahi ta'ala a cikin namun da tsakanin shi da Allah madawakin sarki saboda haka idan ya zan mutum sai ya faɗa ga baki ya ci ya mai da matar shi amma cikin zuciya ta bayyani ya mai da ita din ba to shine yake magana cewa wato a wannan mayarwa din bata inganta ba yawwa a to shine sai ya ce walwada'u saduwa da mace shine ma'ana walwada'u takin mace bidunin niyyati ba da niyyar mai da ita ba la yakunu raja'atan baya zama matsayin komarwa din saboda haka walwada'u haramun takin ta haramun ne ma'ana shine mutum ya zama ya saki matar shi saki ɗaya ko saki biyu to kuma sai bai bai ainihin watan ce bai yi niyan mai da ita ba amma kawai sai ya zo ya sadu da ita to wannan sadu da ita ba ta zama matsayin kome ba an fahimta a bisa ga zance mafi shahara kenan ba yawwa amma akwai wajen ina jin ibn wahabin ne shi ya ce inda mutum ya sadu da matar shi to ko da bai yi niyya ba to wannan sadu da ita ya isa ya zama matsayin shi kenan ya mai da ita kenan haka shi ibn wahabin ya tafi akai to saboda haka sai ma da yake cewa kuma a da aka walwada shi wannan takin matar ma na saduwar da mace din nan haramun lalle haramun ne wa in dai mutum yayi zama ya sadu ita ne ba tare da niyya ta mai shi ta ba wannan bisa ga shahararren magana kenan sannan sai ma da yace bayan wannan kuma a wa fil ishhadi a cikin sa shaidu alar raja'ati bisa ga mayarwa kaulani akwai zance guda biyu bil wujubi tsakanin wajabci wal istihbabi da mustahabbanci ma'ana shine idan mutum ya ce ya mai da matar shi shin wai kafa shaidu na cewa ya mai da ita din wajibi ne wasu malamai sun ka ce wajibi ne sai ya kafa shaidu din na cewa ya mai da ita wasu kuma sun ka ce a'a mustahabbi dai ne ya kafa shaidu din bayan ya mai da ita ya ce to ga shaida na cewa ya mai da ita matar tashi suka ce mustahabbi ne in ji wasu daga cikin malamai wallahi dai alam to wannan dai a takaice shine watan mayarwa wanda ainihin idan mutum yana auren mata suka samu wannan rabuwa to in ya rabu da ita ga kuma yadda abin zai kasancewa idan zai mai da ita to in ya ci ya mai da ita shikenan ta ta maidu za ta koma shikenan sai kuma abin da annan kowa tsakanin shi da Allah da shi da ita sai su gyara halayensu domin da yawa wani lokaci ko can ita shari'a abin da ya sa ko can shar'anta a yi saki dama saboda hikima ce kuma kaga an ce an kai sakin ma mutum ya bar matar in dai saki ɗaya ne ko saki biyu ya batta nan ta yi idda a gidan shi ba don komai ba saboda kaga in aka batta nan tana idda a cikin gidan shi kaga za ta ci gaba da yin kwalliya da gayanta kuma shi zai ciyar da ita da sauran duk al'amura iyaka da yanzu ba matar shi bace bai da dama da zai kwana ɗakin ta tare da ita to saboda haka shi yasa sai zan domin kila sanadiyar hakan kaga kamin ta ƙara idda kaga kowa zai iya hucewa na wanda shikenan sai a ya ce ya koma kuma shi yasa shari'a ta ce in za a yi sakin tun farko kar a yi wuce kaga an ce saki na sunna shine a yi saki daya kar a kai saki uku saboda haka a wai saboda in an kai wannan din kaga an raga kowa ta yanda ba za a bata ba kuma kaga shi zai sa duk wanda da kuskure cikin su tsakanin shi mijin ko ita matar sanadiyar wannan sakin yana iya zama a darasi kowanne wanda ada kuskure daga cikin su ya gano kuskure ne lalle abin da yake ba daidai bane kuma wannan yan rabuwar da za a yi ta kwanuka ba a ma'amala ba a komi to shi zai sa kuma sai a dawo kowa ya je yana shauƙin kuma kowa sai haga an dawo bayan kwanuka kuma an an daidaita to wannan shi yasa da ma shari'a ta ce a yi sakin gaba ɗaya kaga amma da mutum ya riga ya saki uku ba ɗaya gaba ɗaya kaga shi kina ya riga ya ɓata lamari baki ɗaya kenan to muna fatan Allah ya mana jagora a alfarar manzon Allah sallama kuma da yake akwai dan uzuri da akwai za mu tsaye da karatu a yau anan sai dai mun sake dawa sai mu ci gaba da halka ta gaba insha Allah wannan kuma shine karshen wannan babi da yake magana kan aure sai mun dawo za mu tashi akan babin da yake magana kan cinaki Allah ya mana jagora dan uwanku a cikin addinin musulunci suno su Sheikh Ibrahim dan Malam Nasara Godel Zamfara State Nigeria wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh